الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعمره والكاتب لما سبق ناصر الحق وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم يا همة الشهيد وليمان هذا المعبد وتعرفي بنظرة ساعتنا بظهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقد من لساني وتوكل اللهم اجعل نبيك ورسولك تعظيما وتكريما وتكريما وقبل المنام المحمود الذي وأتوا إنك لا تغلب المكانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى عذاب النار ربنا اشف عنا العذاب إلا ممنون ربنا اشف عنا العذاب إلا ممنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala yana ba labarin sifar kai mai nacewa duk wanda bai iya yin halitta ba ba da cancanci a ce mashi hali imani ba wanda duk bai tare da komi bai cancanci motsa komi ba Allah ya ce ma halakar samawa da Allah halittar mamari da ƙarfai ba wa ma bai zama ma da abin da yake tsakanin su ma halakana ha ba mace ka ba za ka bi da kan wasa ai ma halakana ma ila da haƙi ba ma su mamari da ƙarfai ba zan iya cancanta ai mun kila bi zalika don Allah ya cancanta a fannin ruwan yiru amma idan aka koma a wurin gumaka mai gunki ya taba talita an kuma babu to wanda bai iya maka da maganin kuje wanda bai iya maganin kai da nura ya yake zama macancancin a maimauta ga wanda ya talita mai da kasar shi ne Allah Allah ya ce ma a kana ma ila da haƙi ba masu mai da kasar zai da cancanta a gaskiya wala sun na amma yawan yawan kafirai kuma makasa na yi al'amura ba su da fahimta irin ta wannan masanin cewa ba wanda ya cancanta a nan bauta ta da irin halitta إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل Allah ce ranar rage hukunci tsakanin azalimi da wanda aka zalunta ranar rage hukunci tsakanin wanda an mai imani da mara imani yawan ya ta rana kiyama duniya an mata wannan suna yawan ta da ranar da hukunci yawan suna lawa kuri mai ibadi Allah zai rabu bayi ka tono fariqun fil jannati wa fariqun fil jahim wadannan mutane da ke cikin aljanna wa kuma wadannan mutane da ke cikin wuta ni ka mu ma ga wata amine almani da baki da wani labari don amince da kabirai a jami'in labarin wani ya يوم لا يغني مولى أم مولى شيئا ولا هم ينصرون يوم القيامة لا القيامة يوم لا تتبع لا يغني مولى أم مولى شيئا شو بلا bai iya magance wani abu an maulan daga wanda ke yaba jagoranta ai lai ko qaribun an qaribi min shar'a a makusanci bai tunkure makusanci wani abu ko kuma da ikon an dalili aboki da aboki gudan su bai da dukuɗe wani al'azaba a zaba idan ka ruga da mummi ne in kwanzan masu imani ba wala hun yin zaruna kun ba su zan ba su hada a azabtar da wanda ya cancanci azaba ba illa man rahim Allah innahu huwal azizur rahim illa man rahim Allah in kada an ce ga wani mutum ya taimaki wani ranar kiyama sai wanda Allah ya yi marhama وهم المؤمنون الذين ما في إيمان فإنهم ثم في إيمان يفرضون في ذلك فاشي لنا شيطان ذاتي إنه وانت كبار ومن دانا هو إلي على العزيز بوائل التوكي في اتحاني من الكفار أتكلم لهم ذلك عليه الرحيم من يرحم المؤمن كما في إيمانه إن شجرة الزقوم طعام نثيف كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم in na shirkar barnan Allah kuma har wata ala yana ba labari daga cikin abubuwan da ke da al'ada ita itaciya da sanyi da ni'ima su ga mayar da ita amma sai wata itaciya take ita ko azaba ita ga mayar da shi ne shirkar da komi a wata magana wata rurubi ne wani muna ana fitira da rurubi wani kuma ce kayar na umma wani kuma ce a'a ita wannan kaya ta rurubi wata kaya ce hiya min a maɓar da tana da cikin mai munin itace almurni mai ɗaki duk hamata ana samun ta kafin ta hamata wani yanki ne na ƙasar makka ana kiran ta hama yanzu kun Allah ta'ala Allah zai tsere da jibin da yi a wata da hima da awon asiri ita wannan shirin da uni abinci ne na mai yawan kafirci abin da shi ne abu jahil wani halihi da mafai ne kalmuhun in an tare ta za a ba ga hirar ita to kalmuhun ana ganin ta kalmuhun kamar kukkudin bakin mai ai ka dalilin zanti kamar narkakken bakin mai ta dalilin tana da wata filin hudu a cikin cikin na minar galyani an za an tsago ta dalilin daga algalyani ta maza ka gani da halini yadda kamar ruwan zahi suna da maza almari shadidin harayi ruwa mai tsananin zahi abu jihar ya zama lokacin da Qur'ani ya ambata da hukun ita ce hukuma tana tsaye a cikin wuta sai ya tashi ba da wani ƙwarisha sai ya ce mutu ba ku ganin Muhammad Nuhu da ku da ba ku labari daga wutar daga cin zuwa tsoro kuma bayan ya ba labarin wutar da cin zuwa tsoro sai yana ambata wata da kaciya ta mutu da suke tsarki har da ya cikin wannan wuta ai hakan hankali ba zai gama haka ba wata al'amar zai kira ku yan gafe sai ya ce masa saboda ga ɗaya da bakan magana ga alƙur'ani zan kimi ne kawo da amu da kun abincin da kun kan kawo da abincin da kuma bayan ya zana cikin da kun ƙwarar shawa saboda ma annabi muhammadu da ɗaya kuka alƙur'ani in ba ki gane abin da ake da hukum ba sai ki zo da hukum abincin da hukum sai ku shiga gida sai ku shiga da can da zubi da wani ma'azzuwar da da da da da bota shi ne kuma mai da zuma a tsoma wanda a daga wanda suna a sake da shi ƙara sai ce ku nuna hakan da kuma ku ci wannan abincin da kuma alabi yuhaddukum bihi muhammadu wanda muhammadu ta tsoro ta gwada in wannan abinci yana tsoron kan fato shi zai shi ma abin da muhammadu ta wani zai tsoron fato don haka sun da shi yawan wannan bakan magana sai masu farfara sun kemanci wannan kalma da aka ce inda shirifin zaɓun a kawo ma'aifa da amul asiri ka aka kawo ma'aifa sun da aka samu alfa al asiri an san kowa da ne ba ce da amul asirin abinci ne na mai yawan laifuka an ce wannan mai yawan laifuka aka sa abin da lam to an bako da shi ne abu jari ita wannan da su da kuma ita ce tururu biyu ta ama abu jari ita abu jari abu jari ta da aka fasa cikin ciki kamar ta fasa ruwan zani kuma Allah zai ce ranar kiyama ga abu da mala'iku خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم Allah zai ma mala'iku kira da umarni na na rashin bisa nuna rashin tausayi cewa hudu ku yi kokari ku kawo shi ya wani lamu da bane ta Allah zai umarci da bane yawa da an abin jihar su kawo abin jihar idza qala lokacin da Allah ya ce hudu ya rubuta ruhu da aka alƙi malakin sabta Allah ce ku sai ku kawo sai malaki dubu ɗari su babura ko kuma fiye ne sun da ko wani malaki a cikin hannu ya akwai sarka yanzu da nuna mutura da gawa suna rinige na cewa kowa ya ci kuma shi ne ɗaure ta gudani wa ya kuma shi su kawai shi cikin wata Allah ta fa'ati su ku jawo su gini daga ƙasa jarwon jarruhu da jirgin sarki ku jawo su da fushi wajen sassin da tsanani ila wata ba'i jami'i ku kai su mace wata jami'a ku je ba
ثم صبوا فوق ذق إنك أنت العزيز الكريم sannan in kuka in kuka zuba mai ruwa zafi da kai yuqalu za a ce bashirun da dukkan azaba dan da ne wata azaba ta ruwan zafi wanda ne an fara ya kuma kake ne ruwan zafi za su bude kai su bude ya su bude fili su sun zuba haka ne da yake sai su wasu ne maka antar abidu ai kai ne ka kira wutar ka kana ruwan duniya da kai ne muwaye alkarimu mai girma bisa aka yi ɗan sakarewa ta يا ويل شنو أهل الرسول شنو قال أتكلم ما تقبل باب ما تبين بوايا ولا أكرم كم باب ما تبين جوا أشكر مكة كل الله يدينا على الله سيد أبونا يدينا على الله tare da bai yi imani da Allah ba amma kuma da rantsuwa da Allah yau zan kai rantsuwa da Allah in ba ita kai ba da ba ka ba لا يدرك والله يذكر ما يذكر الله لا يدرك لا أدور أي أي يذكر والله يفتح وبينك بيت الله كسر أرسل كلمة كوكر إن لم تشوفها والله وبينك بيت الله كسر يفتح ما في مكان كل وقت أرسل مكان أي سؤال فلهذا جمعك لا لا القيامة إذا أدرك أي يسجمك Kuma sai a mai da magana ta hukumar jini don ka ce ga yau وجود لكن بجنب الناس المسجد فانت لو ان عذابك اي كان يكون الكلمه المعمريه الكريمه الجماعه في مكه اعتقد ان كثر القاعه ما تليك الجماعه مكه بعض تليك الجماعه ان ربك لا يعجب عن ان يذلك والله كلا رضاك وين ممثلك كاوايا بعضيه ولا تحتاج mutu kana cikin maka to yanzu an bawa maka ga kada lafiya ga cikin wata jihar da a
إن هذا ما كنتم به تمترون inda hada wannan abin da aka mafi na cewa wata za ta fi wata tsirrai na shirikar da kuma da kuma cewa za a tunturon zafi a zuba masu da kai hukun da kai dubu da makwashin dubu da cikin cikin na baya wannan kalmomi ita kanta wuce gaba da azabar ma kuntum bihi tafsiruna abinda da kai da ayaye ta muku farko da ciki ne إن المتقين في مقام أمين inda mutajira su kan masu tsoron Allah na murbai gaba fi makani suna cikin wani dandali aminiyan amintacce fi في dandali جنات وعيون a cikin aljanna wa wurin da marmaro al'adar qur'ani duk sai ya ambaci nan ko ma'ana alƙawarin azaba sai ya biyan tattalin kowa a sai da ambaci wani da azabin duwanin sai ya biyan tattalin aljihi na samun alheri da'iman bayyana hausa da zarzamar kullum ana zobawa ya zama tsakanin tsoro da sa rai tsoron tsoron da ya san laifin amur da'un ba fata ba sa rai shi ne tsoron ya zama kamar daga samun rama ma'amun hukun shi ko za a nan za babu tsoro tare da amur da maka da amince maka da allah wala baka ba a makawa min aljam'i daga haka abubuwa guda biyu, da tsoro da sabai tsakanin da tsakanin tsoro da sabai a shi harkar abin da aka son ɗan adam wasu malamai sun yi magana sun ce abin da ya kamata ɗan adam kullum ya kirin jaya ta malamai cikin rashin samun rama wasu da su a malamai cikin samun rama wasu ko suka sa tsaya tsaka suka ce abin da an ka hiro cewa ka ɗebo koyi guda na tsoron Allah na tsoron azaba ta Allah ka ɗaya koyi guda na zarar samun ranar Allah ka aje kullum ka sha mai kuri ka sha mai kuri har an san ɗan adam zanna to amma abin da malamai kuka so idan mutum ya ga alama ta tafiya na naira ta ƙarato to ya kawo da tsoron samun azaba ya sa ran samun rama kamar yadda ya gudana ya sai bi bilalu bilalu babban ladan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga mutuwa ta tsoro sai da mu ingana da al'ahifa muhammadan wata rana gobe za mu ga wata masoya annabi muhammadu da safai ne kaga nan an kawar tsoro saboda ni saboda an riga an tabbatar da mutuwa ta riga ta faru to haka aka bukata in mutum ya ga alamar mutuwa to kada ya fara ne gaba a tsoron azaba amma in yana cikin zaman lahira to ya kawo tsoron azaba ya kawo tsarin samun rama kuma kuma suna tare da mutum sa'a ba ka yi a ƙorani duk sanda ya zo zuwa idin da na so ma'ana alƙawarin azaba sai ya biyan tasta alƙawari ma'ana albishirin samun rama duk sanda ya zo da albishirin alƙawarin samun rama shi ba sai ya biyan tasta yi wa idin da na so na zo da azaba na lirku ba lokacin da wannan ya ruwan kadirai na wani azaba su shi ke bayan gaba mace tsazawar kabirai na ruwan zafi da kaya da tururi to sai ya zama shi ko wannan wanda an ga yan aljanna ma tsoron Allah shi ne fi makamin aminu za a kai su mazanni na aminci a cikin aljanna wa umurin da marmaro ta zuwa kuskuro aljanna an gabo farkon matakin abin za a ɗan aljanna shi ne kariya don ba su turiki fi makamin a cikin gida aminin amintaccen da ba ta hankali ba su da zama lahiya. Allah ya yi alkawari ga masu tsoron Allah. Allah zai ba su gidaje misalin masu kyau, mai masu daɗin zama. Kare gidan zama, wadamu, kare gida ina kammala su lafi jibu, ba su daɗin zama. Sai samun shirka guda biyu. Na farko a samu security. Na farko. duk abin da aka yi wa tsoro ko ni ga ne ku daga kowane tsoron yunwa ne ya an kawar da ko ya tsoron talauci ne ya an kawar da balle tsoron ɓarawa ko ɗaurin ko ɗan ta'adda a kuma ni aka san da ni'imomi su zo ba don duk ni'imar da za a kawo a ajiye gaban ka in ba ma da gabatar da abinci ba kada iya kuma sa roma da bakinka haɗewa ya gara ni'imar da ɗan adam ya kamar mayanta duk an tattara sai ka buga bani idan ɗan adam ya aminta ya samu jirgi ya samu abin da yake nema to ya samu gidan zaman lafiya gidan jin daɗi sai Allah ya kuma su ƙara aljanna a nan fi maƙarin aminu suna cikin gidan aminci sun aminci daga dukkan tsoro sai a kan cikin gidan aljanna wa ulurin da marmar
يلبسون من سندس واستبرق متقاربين yawan suna yan aljanna da cikin tsarin jiyar yanzu su za a ba su min turdudu su tsawon su zuwa na karen mirki mai taushi wacce rage da mai karje a nan farkon sun zai mamaki ya za a ce a maganin da mina dibari mai kan garje garje na dibari to abin da aka rubuta shi ne abin da aka yi mai duniya turara tutura akwai tutura ta yan adam kundum shi ne kamar sutura ta shanta ta guda mai taushi wacce rabin kuma in an samu shiga su suna kare kare wanda duk inda ta murga an su samu sutura ne to shi a cikin sutura mai barin kamar ka muna kare lina sai an zaka aka da kuma suna fuskantar juna wata mutum da ya ji nuna kulla kowa ne kuma ana sifar da yan aljanna za su samu abin da suka nema da sifa mai rinjaya tare da aljanna ga marmaro ga fitula iri na kalabin ji mai taushi na rika ne a filaji a wanda yake mai taushi na kalabin ji da mai kaushi kaushi a mai kaushi kaushi mina filaji da kalabin ji muna ƙarfi kuma suna masu mutuntar juna ma'aik bayan tare da koyansu la yanzu a hannun ila kama ba'ar fadin bai kallon ba ɗaya fari ita wannan kalma ha kullum tana daga cikin abin da a cikin ƙabilu hillani su suka yi kowa gane ita wannan kallon ɗaya don a bane ban suna sufar da hilla ce duk bai ɗaya koma baya ga yake da wani abin da ya kwanin tsawa wani yana ganin mabuga da yake ya koma baya ga yake kuma kuka kai kallo to shi ne sai Allah ya ce cikin aljanna wani bai gani ɗaya wani balle ya zama guda ɗaya.
كذلك وزوجناهم بهور عين كذلك الأمر كذلك لما ينتبه الأمر لا حاجة لا يكاد كما أحببت كما ينتبه الأباد بأن أن الجنة لأنك موتا ولو ولنا رسول أن fatan burin ini inin masu manyan idanu يدعون فيها بكل فاكهة آمنين yan murabiya yan aljanna suna kiran yan aljanna a suna kiran madawansu fiha a cikin aljanna bi kulli fatihatin da dukkan ci da marmarin da ya wado da zuciyarsu sai a ce a sai a kawo kankana a sai a kawo ana cikin shan wani kuma sai a ce a'a abin da aka bukata lemu ana cikin wani sai a ce ba lemu aka ba sai a kawo kaza kuma aiki kenan ba dare ba rana duk abin da haka marmarin shi za a kawo sannan bai zaman ma kamar abincin azumi kana ji kana gani kana kuma ka sha ruwa ka cika ciki amma kana jin tsoron in ka sha ba ka kwanta saboda ciki ya kuma yi to aljanna ba haka ne ko lokacin duk da ka sha ka sha abin sha shi ke da sai kai wata wani jashi da kayan jashi sai suke kai koma lebur da koma daidai kuma in kayan marmarin wani abu da kana cin wannan abu ko kana cin wani abu in cikin kai koma lebur inda ba haka bukata ba sai kai jashi zai koma daidai haka ake da'iman wa abada la yaqulu da jama'a لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموت وقاهم عذاب الجحيم لا يذوقون فيها الموت يسأل جنة باطلا سنة مطوى إلا الموت الأولى سيدي المطوى الفكر إذا كنت يسأل عن الموت وأنت ألا يشوى كل نفس ذلك في الموت kowa da rai sai ta tafi da mutuwa to wannan mutuwa ta kowa da kowa ce amma su dan aljanna wallahi mutu na biya mutuwa an kawar da ita ba lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalamu mala'ikin mutuwa ya zo an sarre ne ba ya zo an sarre ne ya hasala sai ya same mani shi ke mutum mala'iki ya koma wa ubangiji ya ubangiji ya ce bawanka ba ya bukatar mutuwa shi ke da sai aka ce ma annan- aka ce mai ka koma wuri ne ka faɗa mai a tun da ba ya son mutuwa ya aba hannuwa ne ga bayan agalabi duk abin da ya raye za a ba shi shekaru adadin wannan wannan ƙwarorin gashi sai shi a koma a tambayar ubangiji shi ne an ƙare wannan adadin shekarun ni zai biyo ba aka ce sai kuma mutuwa sai shi to in dai mutuwan nan ba a gani ka to yanzu ma a tau aika to don haka ita mutuwa ya sa bala'i ga ɗan adam in an riga an janye ta to duk wani abin damuwa an kawar da shi ko ɗaya mu Allah kuma zai kare su azabar jahimi daga azabar wutar jahima
فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم fadlan wannan fadlan wutar zai rafi kare da ubangiji ai zalika huwa al-fawz wannan shine babban rabo da azim wanda ke mai girma ta manzona don falla minhu daga ubangiji abin da ake kira falla abinda a baka shi ba zan ka yaba ba zan ka gode ba illa in ka yaba ka gode a ƙara mulka rana a da in shakartum la abidan lakum in aka yi godiya Allah zai yi ƙari amma idan aka ba ka baka yi godiya ba to dama an baka ne falla ta Allah baban ka yaba baban ka gode baban ka saka ma Allah da komai don Allah bai da bukatar komai ga bani ya baka ne don falla kawai lagin da a haɗe wani jannata a manu yannan sallar zama ya ce ɗayan ku aiki ne ba zai kai cikin aljanna ba sai suka ce sabai suka ce ya rasulullah ya annabin Allah ma la anta hatta kai mun ga kai kana fara qiyamul layl sannan dare da rana ba ka da aiki ba aikin Allah ba hatta kai aikin ka bai kai ka aljanna sai da Allah ta Allah sai rahmat Allah sai Allah ya ce ko ni Allah ba zai ba ni shiga aljanna don aiki ba sai dai da Allah ya lulluɓe ni da rahmat to anan la yunadil amal wannan kalma ba za ku gore bawa yayi aiki ba amma shi dan adam Allah ya halitta shi wa amruhu ma'ruf kuma aikin da yake shi ma Allah ne ya halitta aikin Allah na cewa wallahu halakakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halitta ku kuma aikin da kuke Allah ne ka halitta wannan aikin Allah shi ne ya samar da kai kuma ya samar da aikin ka yudilul ashiya'a Allah shi ne mai samar da aika wurin abubuwa ba aikin ka samuwa ba wannan kalma wancewa Allah shi ka samar da abubuwa inda ashiya wurin abubuwa la bi haba abin ka samuwa misali yanzu idan an haka gidaje sun zo suna wali ni gani ake za a samu ruwa to ruwan ba girgizan ka ruwa ba Allah ne ka samar da ruwa inda ha wurin girgije la bi ha ba girgizan ka samar da ruwan ba don haka idan mutum ya yi shikka da kai gona to ita ƙasa da ruwa Allah yana samar da shikka da tsirar da ita inda wurin ƙasa da ruwa lajaha ba ƙasar da ruwan ta samar da shikka ba to hakan duk abubuwan da ya gani Allah yana samar da abin a wurin wannan abin ma'ana Allah yana samar da abubuwa da wasu da sannan ne Allah ke ba labari na cewa ya ayyuha allazina amanu taqullaha a ya ayyuha allazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasilata ya ku masu imani Allah yana iya muku komi amma ku sa wasila tsakanin ku da Allah ma'ana ku tawakkuli in kuna son gero ku yi tawakkuli da zuwa gora a shikka in kuna son aljanna ku yi tawakkuli da aiki don a samu aljanna don haka duk abin da gani idan aka ce babu wasu da aka kore wasu da to shi ke nan kuma sai a rasa abin da aka nema shi Allah ya riga ya tabbata bai ba ka sai da wasu da fa amaluna ayyukan da muka yi Allah ne kai aikin ayyukan Allah ne tabaraka wa ta'ala min inda na inda muke lajina ba da mu Allah kai aikin ba إذا كان الأعمال أيوكا لكي قليل ليست هي التي أدخلتنا الجنة كان إن وهي أمور صلى ما صلى مش ذلك من الجنة ذلك أيوة نمبر إلى الله kada ya fara ya ce ta Allah ta bari ko ta ala in ya ga dama kai aljanna sai mu wai da kai da ba ka sallah ba ka rubu Qur'ani ba ka salati ba ka dubai in bai ga dama ba kuma sai ya bude bakin kai ta aikata asa amma menene na bawa nan tsakanin shi ne niyya shi ne annabi ke babu labarin din na bar amaru bin niyya sakamakon ayyukan bayi yana zuwa karkashin niyya duk lokacin da aka yi niyyar aikata aiki na alheri ma'ana kai niyyar zuwa masallaci sai Allah ya kai ka masallaci in kai niyyar zuwa gidan giya sai Allah ya kai gidan giya in kai niyyar zuwa wurin caca sai Allah ya kai wurin caca in kai niyyar yin sarka sai Allah ya yi sarka ta hannunka ya bayar amma dukkan abin na Allah ne subhanahu wa ta'ala to shi bawa ni annashi abin da annabawa shi ne niyya innamal a'malu bin niyyati sakamako ayyuka ba ya farwa kan adam sai an yi niyya don aiki ba za ka bane na Allah
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه الله بشي وإن القرآن قرآن يسرناه mun kawai alkur'ani bi lisani ka ta harshenka ai bi duka duka bayananka lita muhammadu alhamdulillah ba barshe alkur'ani la allahum yatafakkaruna an baka da alkur'ani don su a tumo Allah tabaraka wa ta'ala saboda falla sai da karinci ne ya sauke karanta alkur'ani gare mu ai shi qur'ani kalan ce magana Allah ne idan ka dauki qur'ani kana karanta Allah ne kake magana da shi Allah ya ba mu labari na cewa in na zama fi alaika ya rubuta za mu je wata kaunar magana shi na Qur'ani fakilan mai nauyi wani lokacin da aka saukar da aya da manzala ko da aya guda ce wani lokacin da aka zuma yana tsakawa ta koshi ne ko ne aka tsananin sani idan wani ya zo wajen manzala sai a ga zuma yana hitowa da su annabi kenan to ina a ce wanda ba matsayin irin na annabi ba kuma zai karanta alƙur'ani kuma farkon karantawa to don haka shi qur'ani kaulan fakilan magana ce wacce mai nauyi ya sarru al'ummati ba da Allah ya sauka qur'ani ga al'umma ba min na an ya tika da harbin wani wani ba don Allah ya sauka qur'ani ga al'umma ba ga ɗayan mu bai ke zai ambata harafi guda na qur'ani ba wannan al'u- min har qur'ani wannan qur'ani amma kwalla daga Allah da kyauta sai Allah ya sauka da qur'ani har yaro dan kare mai koyon magana ne yaro da shi da karamin hukunta da da kan Qur'ani bai banna amma idan ya koma wani labari sai yana jawo karfe na jawo ba
فارتقب إنهم مرتقبون har da ke ya Rasulullahi ka saurari halakun halaka kafirai yan ba an shirin su bada duniya innahum murtakibuna su suna saurarin wani abu na matsala ya faru gare ka wa hada wannan kaunar amurka bayan a bada umarni ne bi da hakim na ayati kafirai
بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم sura ta jaje sura ce nan da magana kan duk وتركهم وترى كل أمة جاثية ranar kiyama za a ga dukkan al'umma wanda suke kafirai suna durƙushe duka gwiwoyi ranar kiyama wani ita wannan sura sittin wa talatuna aya talatin ce da shidda an sabon wa talatuna ayatan ko kuma aya talatin da bakwai makiya ne kuma an sauka da ita garin makka illa kullin lazina amanu al'ayatan sai da aka ce ta kullin lazina amanu har za ƙarshen aya to ita ce ba ta makka ba amma sauran ayoyi talatin da biyar ko ko talatin da shidda sun an sauka da su garin makka bismillahir rahmanir rahim hamim allahu alam allah shi ne masa shirin wani da abin nuhi na bihi da wannan makaɗe guda biyu ha'un wa mimun kiɗa tanzilin kitabi saukar da wannan littafin alƙur'ani ƙur'ani min Allah daga Allah ne al'azimi buwayayyen sarkin da in ya hukunci ba a shugabanni alhakimi wanda yake mai hikima bai yin abba tare da hikima ba fi tun yake aka tashi إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إلا الآيات والله أكبر آيات في السماوات أتكين سمي أتكين هلتا سمي والأرض da halitta kasafi halima a cikin halittar sammai akwai ayatin ayoyi dilalatin ala qudratillahi masu shiryar da mutane da sasani ikon Allah wa hadaniyati da kadai ta Allah ayoyin ga wasu ka amfani Allah ce limumi ga masu imani a ainihin kullum haifuwa da halitta tana amfani da waɗannan ayoyi amma ba su imani su ne suka yi amfani da ayoyin alkur'ani da aka ambace wancan su ambato amma dai dukkan ayoyin kullum ko wata ne kullum halaki an saukar da yanzu dukkan halitta amma ta yadda ita ayar la ya fi rubu ha illa nunu sai masu imani ka amfani da ita ta ka ce to ta masu imani ce kamar yadda wata ayar ke cewa hudan lil mutaqin dan shiriya ga masu tsoron Allah ai qur'ani shiriya ne ga kowa amma sai ce hudan lil mutaqin
وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وآيات كما أقول آيات كبيركم أشكال الكتاب في هذا كل منكم أشياء تقوى لكم من الوجه بيوني ومن الوجه لبغني ثم من وجه سنة لكروكا إلى أن صار إنسانا حساسا هاي هو قال لك يزن كان ألم ميموتي وما يموت da abin da Allah ya watsa da la'alli a bayan ƙasa min da batun duk abin da ka a bayan ƙasa sai ya ma ya shigo al'ari duk abin da ka a bayan ƙasa minan nasu na mutane ne wagari da wasu su ayatu wallahi ayoyi ne da kaunin ga mutane yuqinu da masu tantancewa don mutanen da ka tunanin ya halitta Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya daidaita bayan gaba min da mutum abin da ka rere mu irin in ya zan bawa mai yaƙini min da ya yi ƙofi zai gano wannan halitta yana daga hujjojin sanin ikon Allah a nan Allah bai ce mutsini ne ga masantar cewa ba kula kamar yadda Allah mu ke aya ko ko ce lilmun la ayatin lilmun ga masu imani don masu don masu yaqini su ne mai su ne ɗan ƙarfin masu imani masu yaqini minhu qalilun ɗan kaɗan ne sai Allah ce li qaumin da mutane yuqinuna masu tantancewa masu tabbatarwa
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون inna al-ayat wallahi akwai ayoyi da kaunin ga mutane yuqinu da ya nuna masu hankali fi kitabul layl a cikin sabawar dare dare ya wuce wannan har da zuwan rana ai zahabahu ma wa maji'ahuma wuce wasu da dawa wa ma anzalallahu da abinda Allah ya saukar misali idan duhun dare ya zo to shi hasken rana ina ya tafi idan hasken rana zo shi kuma duhun dare ina ya tafi don haka waɗannan in mutum ya aje hankali da ayatu wallahi akwai ayoyi ƙarin ga mutane ya ke nuna masu hankali wa ma azallahu abinda Allah yake saukarwa ni ga samari na zammai min rizqin da arziki ma'ana matsalan ruwan sama fa ya bi lalla Allah yake rayar da ƙasa ba da mautiha bayan mutuwar ƙasa ma'ana rushewarta wani tsirinin riyali da kai kawo na iskoki ta kalibu ha marzatar januba wani lokaci da sai ta arewa wa marzatar shimalar wani lokaci ta ta kudu wa bayyatan wani lokaci din kazuwar sanyi wa haratan wani lokaci din kazuwar sanyi ayatun ayoyi ne da kaunin da mutane ya ke nuna masu hankali الدليل mutane masu hankali ayatul dalili ayoyi ne na sanin dalili kwalumi nuri ni zai yi imani da Allah su imani da aya الآية الأولى a cikin ayar farko آل sai المؤمن Allah ya ga masu imani وفي الثانية aya ta biyu kuma لقوم ga يوقنون mutane masu tantancewa وفي الثالثة aya ta uku ko لقوم ga يعلمون mutane masu hankali لأن البراءة العامة don martabobi da matsayi na mutane haka bai zama كل آية duk أخذت aya wadda in ta to ta yi zama mai nesa mai waye kama ni daga wadda gabata مرؤوك له kaga masu hankali الذين قالوا كل waɗanda Allah ya magana da su نعم قالوا له كل Allah ya ce ma ya ilu ha illa al-alamuna ba wanda ya gane wani abubuwa sai masu hankali eh illa al-alamuna ba masu hankalta abubuwa sai masu mai هم الذليلون ai an ce cikin duniya kuma an malamai sai ce su malamai kuma ɗan kaɗan نعم الكفار ليس عندهم عقل don haka duniya ne dai ba su da hankali asalan ba shi ɗaya نعم قالوا له sai Allah sai Allah ya ba ni labarin bayanin abin da kuke faɗi ranar alkiyama idan aka ɗauki kagirai aka kai cikin wuta ana abartar da su me ya kawo ku cikin wuta ƙarin sai ku ce zan kunna da su inda muna jin irin ji na fahimta auna irin koko a ce muna da hankali
فهم الذين da ba zan yan wuta ba inda muna da hankali yau za mu ɗau son daga gunki da hannunmu mu tsera shi mu gyara shi mu kai mu aje cikin ɗaki sannan mu shawa mai turare mu kawo abinci mu aje ɗaki mu ce ya sa albarka sannan kuma mu koma in mun da inda muke da lalurar mu na yau da kullum kuma mu koma mu ce muna roƙon gunki ya biya mana da buƙata shi gunkin ka kullum yana nan sannanin jin dubobin guda to wanda ba a taɓa ganin motsa ba sai ta kai mai hankali irin da ɗan adam kai mai tunane irin da ɗan adam kai mai motsi irin da ɗan adam kai mai tunane irin da ɗan adam wanda ba ka za a sai kana tunanin gane akwai riba in ba riba ba kai to ya kuma haka za a sabota wani Allah shi ne gunki wanda rana guda ba ka taɓa auna riba da ka samu da gunki ba to sai to ga ashe gaban da suke duniya ba su da hankali sai suna laukun na da sauransu inda muna shi auna shi ko muna da hankali zama mu na duniya ma kun na biya fadi wallahi da mu zan wuce da tsira ba يقول رسول الله صلى الله عليه mai وسلم tsirar aminci Allah na cewa تفكروا في خلق الله ku yi tunani a cikin halittar Allah ولا تتفكروا في الخالق amma kada ku yi tunani cikin cikin mahalicci shine Allah هذا في حق الآن wannan cikin hakkin amma kenan وقال Allah na cewa آه، قال رسول to الله mai tsirar aminci Allah na cewa تفكروا ساعة ya tunane cikin lamarin Allah Ah, sa'a guda kuma sa'a ba wai sai ta kai minti sittin ba a dan zaman ka minti biyu ka tsaya kawai na minti biyu kai tunanin wani abu na ayar Allah خير من عبادة سنة ya yi ibada shekara guda ذكر المقدس مقدار- مقدار miqdarun al-aswad likindi zakar ya ambata دخلت على ya ce da hatu ala ah, da hatu ala abi hurairata na shiga wata rana wurin abu huraira وصحيته يقول sai na ji yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه yana وسلم cewa na kuma zama mai gida da aminci Allah ya kuma yana cewa
تفكر ساعة خير tunanin sa'a guda من عبادة سنة
ya yi ibada shekara guda ثم دخلت على a
أبي ranar a ranar amma zai shiga ran Allah ya afar وصحيته يقول sai kuma magana cewa سمعت رسول الله ya ji annabi da ma da Muhammad yana cewa تفكر ساعة to wannan za a yi ba har shi da ba su sake da yin yayin da ba shi kala ba ثم دخلت على أبي sannan sai shi kuma a duk al'ummar da asirci وصحيته يقول sai shi kuma da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله na عليه وسلم kuma tsira da abinci Allah yana cewa تفكر ساعة ka ga dai tunanin ikon Allah na sa'a guda خير من za عبادة a tafi da farkon yayin da ba shi kala ba وعصيت رسول الله
sosai da ba ta nuna amurci sai na wuce da yamma ba Allah ta zai yasa lama da waɗanda kalmomi guda uku da mai shekara guda da mai shekara bakwai da mai shekara saba'in فقلت له sai na ce ma annabi ما تفيش ka ƙuri da mu ma da suke wani ƙwarfa sai na ambata da abin da mun kira da abu horaina da Allah da abin da zai yi a wurin فقال صدق sai man ba ala ce dukkan sun gaskiya مسموع بي ƙwarƙurin yi kira mana kuma فدعاه sai kira abu huraira da Allah da abu sai a wurin sai aka ce to ma kunta ya abu huraira me kike me ka wada abu ke da dole na wani sai ce na ji ka wani rana kana cewa hanyar da ibadu na to e tunanin iman Allah ko cikin ayar Allah ko ƙulla Allah na za a guda hanyar da ibadu na to ya yi ibadu shekara guda sai da ko kai tunanin ka cikin ne ka yi tunanin ya ce da ba ya tunanin ya ce ina tunanin halittar sammai Allah ya ta da tunanin ya ta nan ba ya ka girma al'amuran ka tilar ba wani jiki da aka labe ka nufin wata aya ce ta Allah zuwa wata ala mai zama kanta والأجل كما يعتبر أصحاب الأكل غير كذا إلى كنا يأكل ساعة ويأكل دراما سأخذ يترشي كنا نكس في وقت جاء يسر دمي الضيب لك أن ترسم ياهي إبادة الكلام كيف لا تعرفه كيف لا تترشي لك الجنة كما يترشي وإلى كنا نأكل المقرأ ba abin da zai biyo bayan mutuwa abin da zai biyo bayan mutuwa shi ne zaman har abada shi kuma mutuwa ake ce wani maza sun shiga lahira sai da ba da ce kai kuma na ka tunanai ka tunanai shi lamarin mutuwa da abin zai biyo bayan mutuwa mana aljanna da wuta to tunanai ka na a wuta ya yi ba da shekara bakwai to kai kuma bakwai ne kai tunanai ne na tunanin ka shi ne kai muhammadu ya ce ina tunanin cikin lamarin al'umma annabi muhammadu ina tunanin ranar kiyama ya Allah zai ba da hanyar al'umma annabi muhammadu shi ne ya azaba kuma ni bayan haka wallahi ina roƙon Allah ni da azamatu ya mai da ni ya kurkura ni da kumbura ta yadda ɗaya an kafa da wata in cika wata ni kadai a hannun rawar muhammadu har cikin al'umma annabi muhammadu ya kai kuma za a kai shi wanda a ce ai a duka shi kadai ya fito da ba ya shiga dole a dole a dole a dole mai kasa alimatar wallahi na rike Allah da zan babu Allah ya hadin tarihi halittar za mu kumbura halittar kuma cikin ta yi ta ne kuma ta muhammadu da Allah ke zai wa a ce ɗaya daga al'umma abin ba zai samu kullum zama cikin ta ba wallahi ni ne haka ta samu ni shi zan ce ba daɗi ne sai ba za a ce ba shi ne kai ya ka tunani ya ka abu makar ba ka zargi da zarafin ya rike ba da shekara da mutum wata da kuma da hannu a tunani a cikin halittar Allah shi ka fara daga ilil halittar ruwa Allah tunanin annawa a cikin halitta a cikin halitta a cikin musamman Allah أبدا لا يرضى وأنك لا تشر زكاة جهة أنك تتفكرون بالحق ولا تفكرون بالحال فيمكن أن يسكن عليك كيف أن يسكن لبن الله إذا كيف أن يسكن الله بالمال يسكن وشي الله كل أشياء وكبر كل الجنة ba ƙarye ba ne ba gida ne ba ruwa ba ne ba ruwa ba ne ba hari ba ne ba hari ba ne har yi suna da gaban tsoro in ba hanyar toshi shi Allah ne ya ne kowa ya kai ka da cikin wani gago ya wani yanzu to in ka wani ya kai ka da kai a ta wannan tunanin kai ka da wani tunanin ya ba da kai wani jini da ka tun da kai ruwan abin da aka masa Allah Allah ba da yau kai gina duk labarin da ya ba wa Allah da ba da ba. Idan ka maka rubin zafin laifin da hajjuru idan suna tunani a cikin halittar da za su kawo ba su da kai ba su da hannu ba ji karara ba kunne ba idanu ba su da farko kuma ba su da ƙarshe idan a rana aniyar zama in wanda aka yi farko ba yana nuna jimlar da wannan tunani in ala da yi tunani a cikin da wannan tunani cikin abin da bai da hauro bai da ƙarshe bai da kunne bai da ƙarfiya bai da hannu bai da ƙawa bai duk kai bai da kaza bai da kaza. to irin wanda in tunanin zai gagare ya dawo ya tunani fi shi cikin abin da ya hankali ya kama kamar ka je wa ka biyu mai girma sai ce to ka ga dai ta kuma ya ka yi tunani asalin ta zai yi horon to ana da ana nan wurin nan in Allah ka jira da kuka da wani ba kuka da mai da tsaro ana nan ana da wani da zai ga ba ya ji ba ana da da wani mutum ana da zai je ba shi ka dai kurewa da ya tsaya da kuka wanda za a can ta su suna wuri kana iya roƙo da wuri ka yi ga roƙa ba ma yanzu ta je ba ka zai wa da kana iya su kuka da ta kadai wannan abu ne ba yi ba Allah ba a yi da kawaka to tunanin ka ya tsaya da ya ji ba ba ba والله تبارك وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala من شفعه zai ma'aluma da gabara wanda ni ya kamanta Allah ba linka ya ga barka أما العالم don haka zan ne malamai kuke kankanin kawai da mutane da tunanin cewa Allah yana sama saboda za ma tunanin da za a ce Allah yana zuwa magana guda shi shi na ya ce ba Allah ba ya zuwa magana ina don haka dole ne ruwa Allah ba shi saboda ni saboda malamai kuke wanda kai wani tunanin a yi ƙarƙarin tunatar da shi sanin cewa in an ce Allah yana zuwa kuma yana ko ina ba wai sama tsayin ba a Allah yana ko ina amma tunanin kare ruwa nan don ya wuce nan kuma sai mutum ya haɗa matsalar da zai ba da ita أما العالم amma shi wanda ne Allah فله أن يتفكر in ba mu ranka ya ba mu yayi tunani a cikin zakin Allah kamar yadda shi can wanda ya zo sai ni a yin rena ya ce da shi tunani da ba Allah ya abin da ya da shi tunani da ba sai ni a wanda ya yi da shi tunani da ba to don haka in matsayin mutum ya kai ai akwai makamar Islam da mutunci sannan akwai makamar imani da mutunci sannan akwai akwai makamar insani da mutunci to wanda aka kai makamar insani an ce ka an ta amara na haka annabi da rawa ka zauna ma Allah a matsayin gaka gaka kamar gaka da kallo ne to wanda ka zauna ma Allah ka zauna shi da kallo ne don zakin Allah yana kwatancin Allah yana can ƙwarar ruwa da sarrafai ai kaga Allah ya wani nisa to amma imanin kai ba wani cewa ya tabbatar cewa Allah ya gaba to kuma ke nan ma ya gaba ko ya kamar yadda shi Allah ya tabbatar cewa ya gaba ba aka tsaye da ba ko duk da wata Allah ya gaba amma da shi da ke fuskar shi ba yadda kai ta Allah ya tsaya wa gaba
شفت آية الله wannan bayanin ayoyi da Allah ya zuwa wa ta'ala na halittar tambayar karshen ayi mutum mun hudu da Allah a tsari mai kullata halitta alawar ta ne fi ta'ala bisa bayan kaɗaita Allah ta bayar da ta'ala na suna alaikum wa تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون
sun da wata mai Allah ce ɗaukar halittar an kwata halittar tambayar karshen da sauran abubuwa da ba ayoyin da Allah ayoyin hoton da hujjoji na Allah a tarihi mai gina da mutane alawar tarihi da tafsirin kaɗaita Allah na tsoha alaika ya mutu na gwaya kimtar karanta wata da na haƙi karanta wa cancanta Allah shi ne ta ce karanta ta annabi da zama ayoyin Allah bai an yaji da farin nuna shin bayan alƙur'ani wace magana ce ta zuwan mata za su san da fara gida
صدق الله العظيم Zama zama da menene hukuncin tsarin da banki suke yi idan mutum ya karɓi kuɗi a wajen su misali mutum ya karɓi naira dubu ɗari biyu ko kuma sai a ƙara mai imanin dubu arba'in maganin na hukuncin wannan da ita wani matsala kowa da ya saka ba a bari wani a koyi abin da ta fashe ke cuta ta da ruwa kuma su kansu ɗan banki haka sun ce a jiran ruwa sun ce su kuma suna an fashe na ruwa ko kuma an ba mu da mu da sallah mai ruwa al'amarin bari ana bari shi ne ban taimako ana fara bashi don taimakon ɗan adam to an tambaye ka ba da wani abu to da zan taimako da ya ba ba kuma da za a ba shi daga Allah ya sa ba illa dai malamai suna cewa wata mu'amala wacce aka yi da turun ba na kudin da ba zina ya azurfa ba mai yawanta hulɗarta talhanci amma idan sun arwa na cewa sai an ba da kaza kamar yadda misali nan ba su nan yanzu wata ke kamar su ayyuka ayyukan yadda da yadda hannu da hannu mai yawa sai an annabi a cikin to don haka gagar kuma malamai sun ce akwai ikon nasi'a a rufe da shi ya idan cikin ya fi shi ma har su ya fi amma malamai sun ce a idan sun tsaka gama kai a kan da zuwa to aka yi ta amma ba a rika da cewa sai an ba da kuma kanar kanar ba in kun sai sai an ba da kuma kanar kanar ta zama da kai kai ya ka idan an ce an ba da kaza aka yi ta zai ka dawowa ya rika rika wancan ba su aka dawowa ga wani jariya ya haka ruwa da su amma in ya zama su yawa da suka ba ko ya kawo ta shi an sai da sarari.
Allah ta sa da alkhairi. Junairu Aliyu Lazumi, Naira ɗari biyu Allah ya shiga.
Thank you.
Amin.
وكانت آية الكرسية مبتلة على مجاب يقول لك من دوام الجنود بلاد الباب مبتلة آمين وعلى كتاب الكعية على الله القرآن آية الكرسية
Wannan karfa. Amin. Allah muna ƙarfi da Al-Qur'ani da girma da ya sauka da ya sauka kullum da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah muna roƙon Allah muna roƙon muna tawassuli da sauka Al-Qur'ani da wannan wata. Allah da alwala wannan wata Allah da ya ba. Amin. Allah da wala wala. Amin. Da kawo da mutane da albarka ne da albarka da wani mai tsarki muna tawassuli da ayyukan Allah Allah ka yi zai maka yi su Allah ka yaya mana wani albarka ne mana mutumin da ake haka Allah shi kwanta mana hankali hada ma kwanta ma Allah shi kwanta mana hankali albarka ne mana shi ba mu zama da ayyami albarka ne Allah shi ba mu da wani albarka Allah shi ya fara da duwa da wuri Allah ka san bukatar jin kowa Allah ka yi Allah ka san matasan mu masu neman aiki da wasu neman shayarwa tsoron Allah ta wato Allah ta ya amin albarka ne ga Allah mu kuma Allah ta mu da sauran da Allah ta mu da wannan albarka amin Allah ta ya albarka da duka abin da muka mallaka amin Allah ta mu da wa'azi amin da ya ta ko da ya ta rubuta kowa da ba amin Allah ta rubuta da ne da kullun albarka ne da Allah ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا أو أخطأنا إلى كما عملت الذي قال ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به أو أن لنا وأنا ولنا ربنا على الأرض آمين يا رب العالمين فاتنا لصلاة الفاتحة
اللهم اللهم بارك في محمد وسلم اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك يا رب العزة بارك يا مولى بارك يا مبارك اللهم جبر لك مدد من الصدق او حقق من ذلك او حقق من معرفتك ومساعدتك لك أكبر على القرآن الأنوار في أمورنا ولا أعزاك ولا أمورنا أمورنا يا من أمرك بين الجاد والنور إنما أمرك إلا أنت وتقول أبو الرسول لا يريد غير أن البيان والراجع عن السؤال ولا أمر ولا أمر إلا بك يا رب الأمر يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا من هو العلي لا كنت كل جمال حضرتك وحضرتك بإذن الله لا من أمر الحمد لله آمين يا رب العالمين